ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله أسيق بدك راتم ولتافينا شرف السنة إمام البربهاري رحمه الله muna karatu ne a matsala ta 162 a yadda malin ya kawo mana maganar ɗaya daga cikin manyan malamai magabata da yake bayani akan asalin tushen ƙungiyoyin bid'a yace sun samu tushe ne da asali daga ƙungiyoyi guda hudu wadda daga wannan guda hudun ne kuma ka samu rarrabuwa na ƙungiyoyi kowace da sunan addini har zuwa kaso saba'in da uku da manzan Allah ya magana a kansu ko kuma saba'in da biyu dukansu kuma suna 'yan wuta ne game da mazalla ya faɗa cewa suna kan layin halaka illa wadda yake kan tsarin da manzan Allah yake kai da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mun karanta wasu daga cikinsu za mu tashi annaba yake cewa wal murji'a ko kuma qauluhu al murji'a hadha fi iman ya ce ƙungiya ta biyu daga cikin ƙungiyoyin tushen bidi'a na duniya gaba ɗaya shine murji'a murji'awa su babban abin da suke ƙuduri a kai shine dangane da imani ƙudurin imani abin da ya zo tabbatacce a gun malamai na sunna suka ce shi al'imanu huwa kama an rafahu ahalus sunna kowal jama'a ƙaunin bil lisani wa itiqadun bil qalbi wa amalin bil jawarih yazidu bi da'a wa yanqus bil ma'asiya in aka ce maka menene imani sai ka ce kamar da malamai na kwarai daga cikin magabata ahlus sunna wal jama'a suka fassara imani shine furici na kalmar shahada da bakinka ka faɗa da harsanka sannan kuma ka kudirta hakan a zuciyarka kana kuma ka yi ayyuka da wannan abin da ka faɗa da gabanka shi ne ka yi kalmar shahada ka kuma kudurta a ranka abin da ka faɗa cewa lalle Allah kaɗai ya cancanta abota masa sannan manzan Allah ne kaɗai sallallahu alaihi wasallam ya cancanta abu umarninsa a cikin ibada gaba ɗaya to kuma sai aga hakan a aikinka duk aikinka da zaka na duniya a ga aikin da ka faɗa na cewa kawai kana bin umarnin Allah ne da manzan Allah sawa'un a cikin ibadarka ne ko a cikin mu'amalarka ne ko a cikin suluk ne na adab ɗinka duk a ga kana bin tsarin Allah da manzansa kaɗai shi ke ina fata an gane to wani hini kuma fassara na ahli suna suka ce kuma shi imani yana ƙaruwa idan mutum yana yawan aikata aikin ɗa'a to imani yana ƙaruwa sosai kada yi manci aikin ibada azkar karatun ƙur'ani ma'attadabbur da sanin ma'anoninsa da kuma jin shauƙinsa da tasirantuwa da karatun a zuciyarka yawan yin zikirori da manzon Allah ya karantar a bisa tsari na sunna na ilimi ka zauna kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko astaghfirullah wa atubu ilayhi hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil dukkan wani nau'in zikiri da manzon Allah ya karantar kana yin sa kana fadar shi yadda ya tabbata a rubutu na larabci da kuma ka'ida da ake rubutawar da shi baka ce subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ba kai tasbihi ba na fata an gane irin waɗannan yana ƙara mutum imani yana ƙara mutum nutsuwa a zuciyarsa sannan kuma imani yana dishashewa ya ragu caji ya zama lo idan mutum yana yawan aikata aikin sabo ba ka yawan azkar kana yawan shagalta da jin raye-raye da waƙe-waƙe da kallon abubuwan da shara bata yarda da su ba da yawan zama a gurin fasikai sallah ma daga an zo liman da zai minti biyar shida sai ka ji ka fara tsaki kawai kana allah ne kawai a idar ka fita ana assalamu alaikum zaka mutu dauko wayar sai ya fara dubo dubo a ciki babu tasbihi babu zikiri babu istighfari babu satin annabi so irin wannan yana rage imani imanin ka zama low akwai imanin amma zama low kamar tadin wayar ka ne daga 100% ya dawo 90 ya dawo 80 ya dawo har wa har 1% in ka sa kuma zama ta shutdown ba shi ma imani haka ne yana karuwa in kana aikata ayyuka na masu kyau kuma yana raguwa in kana aikata ayyuka na sabo wanda shi ne fasara ta malaman sunna ya ce wal murji'a ya ƙuluna su kuma murji'awa masu aƙidar murji'a su suka ce al'amalu la ya da kulfil iman suka ce su a wurinsu ba a lissafa aiki a cikin imani mana sallah azumi zakka ko duka ba aikin ibada ba ne da su a gurinsu ba cikin imani su kawai imani a gunsu shine ka faɗa da bakinka shi kenan kawai ka yi imani ko ba ka yi sallah ba ko ba ka azumi ko dukkan nau'in ibada ba ka yin su wai imanin kina nan su in ji su ya ce fai za kana mota idan bilkalbi suka ce idan mutum ya kudirce imani ya da Allah a zuciyarsa ya da manzan Allah a zuciyarsa ya ce walau tarakasta jami'al amal ko da ya bar dukkan ayyukan ibada in dai abun su kai wai ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah to ko baka kowanne irin aikin ibada to a wurin su kana nan mu'mini mai cikakken imani wanda irin wannan aqida ce aka samu masu aqida faira ko ɗan haƙiƙa da dai ire-iren su za su ce maka su ba a sallah ko ba azumi ba dinnawin ibada sai masu cewa fassara suke din tawilin abin da ya zo na ƙur'ani game da sallah misali suka ce ana nufin sallah ba ana nufin wai ka zo ka yi wata ibada da ake farawa da kabbara a karanta fatiha a karanta sura a yi ruku'u a yi tasbihi ko a yi sujuda a yi tasbihi a karanta tahiya a yi sallama suka ce ba hi bane sallah su a gunsu su a gurinsu kan ka ce sallah shine addu'a da aka kawai inda aka kai du'a yi kenan kai sallah da aka bai yawo da ya sallah ba me yana kidar bayan sallah ba wurin da ita suka ce in ka ji an ce zakka suka ce ba ana nufin wai ka fito da dukiya idan ka yi shekara kana da kuɗi adadi kaza da ya kai nisabi in ya shekara a gunka ka raba gida arba'in ka ba da kashi ɗaya suka ce ba shi ake ne wasu in ji su suka ce aka fi daga nufi zakka shine wai zakatun nafs tsarkake zuciyarka kuna ganewa ya za ga su ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka aka to azumi suka ce azumi ba ana nufin ka kame daga barin ci da sha da sha'awa daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana da niyyar bauta wa Allah ba bane azumi da suka ce a so a gunsu rashin yin magana ka kame bakin ga karka yi magana shine saboda ai ga abinda aka samu Allah ba da labari gimi da na Maryam ta taho da ɗanta ta goyo shi ko ya ce mata mai fakuli washe rabi wa ƙarri a yana fa'in mata da yanayi bashari a hadan fakuli lahamani saman falan ukalima liyoma insiya suka tafi na kawai azumi rashin yin magana to suke tawilin duk wani nau'in ibada da aka kawo ƙur'ani ko hadisi tawilin sa ce ba haka ake nufi ba saboda ga su a wurin su kawai in dai ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah su shikenan ka gama imani ta daga samu duk masu yin aƙidu na bid'a za ka samu sun fi damuwa da waƙe-waƙe da nuna shauƙi da ƙauna su abinsu shi ne ibada ba asalin abin da ake na ibada ba ka yi sallah ka yi azumi karkace haramun karkace karkace zina karkace riba su ba shi suke damuwa da shi wai kawai inda kana son Allah sai ga su a cikin abinsu sun fi ma yawan faɗan haka ko in an gamu da juna ya abubuwa ya sai ya san manzan Allah Allah ƙara mana san manzan Allah yana suke tutuciya a cikin faɗa amma ba sa yin kuma aikin da manzan Allah ya karantar ba sa yin aikin da manzan Allah kuma ya yi su kawai a gunsa ibada addini ko imani shine kawai soyayya kuduri a zuci in kai da kawai ka gama imani duk su ne waɗannan faira su ne hakika su ne waye duk gasu nan dai ba adadi ma kawai kullum suna sabunta lokaci ba lokaci to suka ce su abun za haka ne suka ce walau ma sallah in dai mutum ya kudirin imani su a gunsu ko da bai yi sallah ba wala sama baya azumi wala fa'ala ayi shay'in baya kata kowane irin aiki ne bada yadda kullul janna suka ce zai shiga aljanna wannan shine kudurin su ka zaka samu su a gurin su ba sa ma jin kunya za su faɗa ma karara cewa inda kana san Allah kawai ai san san da kake wa Allah ya kai ba za ka shiga wuta ba za ka ba ruwan su da ibada su kawai addini a gurin su kauna da soyayya ce suka ce al-imanu la yazidu kuma su a kudurinsu suka ce imani baya karuwa wala yanqusu baya kuma raguwa inda hum a wurinsu li'annahu fil qalbi suka ce domin imani a gunsu kawai a zuciya yake to kuma abin da yake cikin zuciya ana su fahimtar wai ba zai kare ba ko ba zai ragu ba yana nan kawai a yadda yake yace fa imanu abubakarin su a wurinsu da imanin sayyidina babakarin wa imanu afsakan nas da imanin mutumin da kowa fasikanci da sabo amma musulmi ne amma dan baba ne dan baya ba sallah da azumi akwai sa aiko amma musulmi ne kuma dan musulmi ne ya zama dan shaya-shaya zama baba baya duk nau'in ibada baya amma azumi yazo zai sallah zai rike tarbinsa zai zai amar aski kaga ba za ka tamar kafiri duk da yana yin aikin sabo a gurin ahlus sunna ba sunan shi kafiri ba sai dai musulmi ne fasiki to a gunsu irin wannan da imaninsa da imanin sai da na ababakarin suka da jitsaye ne kaga na yi bala'i ke ko Allah tsada imanin suka ce saboda me ai imanin a zuciya yake ke sa ba zai ragu ba ba zai kare ba kawai sawa'un ko ina ne eh yace indahu sawa'un li'annahu fil qalbi qawluhu to wannan an gama da su ke sune murji'a haka a cikin zaka samu yan faira yan hakika yan waye yan kaza duk sune da a ciki din nau'ikan sufanci da kake ji galibi a cikin wannan abubuwan suke zaka samu hibe damu da ibada ba sai dai a bashi wadansu abubuwa ta yi kai sa gunsa akwai abin da ka faɗa kwaya ɗaya ma ya fi wai za a ƙudurin su ba ladan kawai ya fi na annabawa guda dubu saba'in yana nan a rubuce a cikin jawahirul ma'ani ba wai auna musu ƙarya ba ne na fata an gane sun rubuta kuma ana saidawa kan ka samu kasa karanta za gari gashi nan littafi ne da shi hararre ne a gunsu wanda shi ne kamar kusan babban kundin duk wata harkar da ta shafi tsofanci irin wannan aga su haka suka tafi da abubuwansu Allah tsare imanin ya ce to kaulu sai kungiya ta uku su ne a shi'a yan shi'a ko ya ce humul ladina yaz'umuna annahum yuhibbuna ahlal bait su ne masu raye cewa su suna son ahalul baiti ne ma'ana suna kaunar iyalan gidan manzon Allah dan aka ce ahalul baiti to ana nufin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama familin sa dangin manzon Allah na kusa da shi kuma musulmai daga cikin su na fata an gane saka to ahalul baiti shi yasa a kudurin sunna kaga ahalul baiti ai suna da yawa na farko iyalan shi kansa manzan Allah daga matansa da 'ya'yan da ya haifa kamar da Allah ma da ta faɗa maganar ahlul kai tsaya Qur'ani ma matan manzan Allah ma fa ya kira a matsayin ahlul ko kaga wannan shi ne kudi na farko kenan sannan na biyu bayan gidan manzan Allah da matansa da 'ya'yansa to akwai kuma gidan Sayyidina Abbas wanda babban manzan Allah ne dan uwan mahaifi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kansa ahlul bait ne da zuri'arsa da ayyansa da sauransu sannan ka dawo ali aqilu wan sadana aliyu ne da familin sa da kuma sauran zuri'arsa sannan ka dawo ali ja'far shi ma dan uwan sadana aliyu ne sannan ga ali aliyu din kansa shi kansa sadana aliyu da ƴaƴansa da matansa zuri'arsa ko haka za ka riƙa bi shi ne gida gida gida in ka tara su su ake cewa ahalul baiti kuma har gobe har jibi akwai suna nan a duniya suna nan akwai su wanda ya san su ya san su sai dai menene haƙƙinsa a kanmu a sunna shine mu girmama su mu mutunta su mu kaunace su mu musu ihsani saboda alaƙar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ke haƙƙi a kanka in ka san da gaske mutum adalbaiti ne ka mutunta shi ka girmama shi saboda jinin manzon Allah ne shi na fata an gane wani shi ne haƙƙinsu a kanka da su suna rage cewa suna son iyalan gidan manzon Allah adalbaiti ya ce faida ko wata shayya'una bi aliyu wa zurriyatihi amma sai ka samu sun rage cewa su suna son iya adalbaiti ne kuma ga shi yanzu mun faɗa cewa ahlul baiti gida-gida ne akalla gida biyar gidan manzon Allah gidan sadana Abbas gidan Ja'far gidan Aqilu gidan Aliyu aga gida biyar kenan ko to waɗannan su ne gaka ce ahlul bait to su kuma bayan sun ce sa san ahlul bait sai suka fita gaba ɗaya suka dawowa gidan sadana Aliyu shi kadai sun jefar da gida hudun gaba daya sai ba ta an gane kuma hatta a cikin zuriyar sadana aliyu sai suka ware bangaren sadana hussein wadda kuma akwai wansa hassan shi da ɗan sadana aliyu na farko da shi ake masa ma alkuya ake masa abal hassan na ba ta an gane to ba sa kawo hassan a cikin tafiyarsu sai dai wa husaini saboda akwai wani abu da ya faru na harkar kamar ka ce siyasar zamantaki a siyasar abin nan mulki saboda ne sai da Husaini ya an yaki an kawo kuyangi daga kasar Iran Harisa kenan ya auri wata mata daga cikin su ta haifa masa da Muhammad bin Hanafiya da kuma sauran yaya kaga shi mutumin Iran ne kenan uwarsa ƴar Iran ƴar Iran ce kenan to wannan alakar ta da sa ake yaya ta gidan Husaini kadai kuna ganewa aga kaman wani siyasa ce kenan hatta husainin kansa iya zuri'ar wannan matar ake yayatawa duk imaman da ake faɗa goma sha biyu suna ƙarewa ne zuwa muhammad bin hanafiya wani su ne iyalan gidan husain ta wannan ɓangaren kawai amma ba ka husain ya aure mata da yawa har aka waya gari ba a duk inda zai neman aure sai a ce yana ya aure mata da yawa kuma yi zai neman aure ba shi ake ta ce tuku don me za ku ba shi kuma ba yana misali yana sakin matan ta ce don a ce mu ma mun haɗa jini da gidan manzan Allah ko zai sake ta ma aura ba ana ba shi kenan kawai to na sauna yin da haifa ban da wannan wannan wannan matar kaga ba a faɗa su ina fata an gane saboda wani da sisa ce ta kamar siyasa na mulki kamar da ake tafiya a yanzu haka zaka samu haga da Iran da daular sunna ai sun tafi daban-daban ne kuma kowa na kokarin kare manufarsa ne a gaba ta tsakiya waye zai samu dama da ƙarfi suke ya tafiya to akai ya zama kamar dufolo abin nan siyasar duniya kawai ba addinin kaɗai ba da a cikin tafiyar tasu Allah tsare imani so ya suke nuna su wannan shi'a sun koma bangaren sadana aliyu shi kaɗai sun bar dukkan gidaje da aka ambata guda biyar domin a gurinsu babban mashar shi ne hatta gidan manzon Allah suna gaba da matansa da daga cikin makudirin shi'a imamiyya kullum da safe sai ka la'anci matan manzon Allah shine imanin kama ta ga shi'a littafin su miftahul jinan littafi ne na azkar kamar da kake da littafin kisnin muslim da zaka karanta ka duba azkar na safe na la'asar na kaza na shiga ban daki na fitowa ba shi bane a kisnin muslim to su wani zafin su ne kamar haka ana ce masa miftahul jinan a ciki akwai addu'o'in da zaka yi da safe akwai hikala anti sai da na ababakarin da umar da na na aisha da na hafsa da kuma kace kana san ahlul bait kuma ka zagi ko kana riya a ranka cewa matan gaba ɗaya mai gidan kaza ne su a gurinka haka an shiga wani bala'i kuma kenan muna fatan Allah shirye mai tsare imanin ina fata an gane yace to sun koma bangaren sayyidina aliyu ne shi kadai wata sai wani aliyu wa zuriyatihi to kuma ga hatta aliyu din ma ba sa maganar bangaren hasan sadana aliyu ba abin nan ƴaƴan da haifa ai ba hasan kaɗai ba ne akwai hasan akwai husaini akwai ruqayya yar hice waye aure ta umar bin kaɗa kuma sun aihu ba ba ga sunanta ma a cikin dafin su ina fata aka ganewa ba za ka ji zuri'ar hasan a ciki ba sai da ɗan kaso ɗan ɗan faɗi soɗi haka kawai don a ɓatar da kai amma galibin abin su labbai ka ya husain kaza kaza ya husain to ina yayan husainin kaga ba a maganar su Allah ka tsare imanin ya ce ina miki waya ta ƙiduna suna rai cewa annahum zilimu wai su ahalin iyalan sayyidina aliyu wai an zalunce su haƙahum an zalunce su haƙinsu wa annal kilafata kuma a gurin shi'a imamiyya suna rai cewa asalin bayan rasuwar manzan Allah su abunsu wai wanda ya fi cancanta ya zama kalifan manzan Allah suka ce aliyu li aliyu ba da rasu suka ce shine aliyu ne ya kamata ya zama amma wai sai sauran sahabbai suka zalunta ali sai suka ba wa sadan ababakar wannan yana kudurin su ana cewa kuma ga tafi ta shi'a ta daban da ita ma kashi kashi ta shi'a akwai da su kuma su ganin ma sai da na aliyu gaba ɗaya ma shi ya fi cancanta ma da annabta a kan mamanzan Allah akwai su zuwa cikin shi'a saboda shi'a ba iri ɗaya bace ita ma suna nan kala-kala ne ko akwai masu ɗaukan masu na aliyu kai tsayewa shi ne allah suke bauta mata kuma shi'a ce saboda ka shi'a kashi-kashi ce in mutum bai karatu ba zai sani ba allah ka tsare imanin ya ce wa anna aliyun hulwa sirisu salama suka ce kuma aliyu ne wanda mazala wai ya ba da wasiti in yi da su a mara mubaya'a amma wai duk sahabai suka hada baki suka ƙi mara mubaya'a suka yi na babakar saboda ka so a gurin shi'a imamiyya dukkan sahabai sun yi da bayan manzan Allah wani shi ne ƙudurinsu duk sahabbai suka ce in banda guda biyu ko guda uku akwai salmanul farisi akwai abdullahi gifari da kuma daga magana bin aswad ko na makamanta ka suka ce su kaɗai ne ba su yarda ba a ƙudurin su saboda wai sun ki bawa ta da na aliyu kalifanci tare da cewa kuma abin ba haka yake ba ba haka abin yake ba wa anna sahaba salabuha minhu suka ce su a ƙudurin su wai sahabbai ne suka kwace asalin kalifanci daga sidina aliyu wa gasabuha minhu suka kwata da karfi fa huwa fahum zalimatu daga su azzalimai ne wa dawagitu su a gurin su daguce ne su ko haza itiqadu wannan shine kudirin yan shi'a imamiyya ga wanda yake yin shi'ar da ilimi na littattafan su yake karatu to wannan shine kudirin sa amma ga yan abiyari ma ya kida bai ma san wannan maganar ba shi kawai yana bi ne an ce iyalan manzala kawai sai ya tafi kan sa ba ruwan shi sabar doka dole ka bashi uzuri wannan saboda ba da ilimi yake ba ina fata an gane amma wanda yake yin ta da ilimi yana kai littafan shi'a sosai to wannan shine kudirin sa zaka a gurin su duk sahabbai kafire ne ba musulmai bane sun fita a musulunci kaza kaza da sauransu Allah ka tsare imanin yace wal iyazu billahi wannan ita ce kungiya ta hudu yace qauluhu ta uku al khawarij sai kuma kungiya ta hudu sune khawarijawa suwa ya kawari zawa ya ce hukumul ladina ya karjun ala waliyul amri bisaifi su ne wata kungiya masu yin fito na fito da shugaba na musulmi shugaba na daula shugaba na ƙasa kai su ya gafurta kai su ya ke shi kawari zawa ke su ne suka kashe sadina aliyu kan sama suka ce sadina aliyu ya kafurta fita musulunci da haka suka yaƙi shi ya yaƙe su ya karkashe jewa daga cikinsu amma saboda muyagun mutane ne suka hada plan suka turo wani abdurrahman bin maljam ya zo hida asuba ya kafta masa ya sara masa takwabi a tsakiyar kansa wani da ya yi shi ne sandiyar mutuwarsa duk su ne kawari zawa su duk wani abu da suke ganin ba da da su ba su a gudun sa fita tsarin musulunci mai yin sa ya zama kafin duk wanda ka jana magana a yi tawaye wa shugaba to yana da aqida irin ta kawarijawa a musulunci na manzon Allah ya haramta ayo shugaba tawaye ko da shugaban azzalimi ne cewa ayi hakuri da zalincin sa ina fata an gane yace ya miki ina sallame al-khataw su agunsu in shugaba yayi kuskure kwaya daya to agunsu shikenan ya kai matsayin kafirci ila hadal kufur yace ko wai shakuna asabda'a su ne suke raba kan musulmi da ana dunkule shugaba guda daya ya fada aji ya fada a bari sai su kawo tawaye sai a samu rabuwa cikin mutane idan to ga shugaba ga kuma wata kungiya su wani kungiyar ba ruwan su tsarin shugaban kaga an same an samu baraka a cikin mutane an samu tawaye kenan din da kaga ana tawaye to ba musuluncin manzon Allah bane zanga zanga ko ta lumana ko ta ruwan sanyi ce addinin manzon Allah haramci manzon Allah bai ce ayi ta ba karka shiga ciki in za a yi zanga-zanga in dai kana son manzan Allah ba ruwanka da zanga-zanga haramun ci a musulunci me aka ce ka yi ka yi haƙuri ba an zalunce ka ba ya ce wani sahabi ka yi wa shugaban ku ɗa'a ko yana dukanku yana ƙwace kuɗinku kamar ɗa'a ka yi haƙuri a ƙarshen mai ƙarshen abu za a mutu ai in shi bai mutu ba kai za ka mutu in ka mutu ba shi kenan baban ya ƙare to kuma zai samu abin da ya ma abin Allah haka duk wanda kaje ce ayi shugaba ta waye ko shugaban me fa haramun ne inda an ce wani shugaba ne to kuma da'a ku ji ku bi abin da ya faɗa in dai ba saban Allah bane aji abi shikenan a zauna lafiya in ya faɗa ban saba kuma sai aji sai a bar mar magana sai ba za ta an yi tawaye ba ko sahabbai sun zauna a garin Madina ga su sahabban manzon Allah amma aka samu shugabanci fada hannun waɗansu tabi ai ba su hambai ba kuma azzalimai jababira ma masu inadi su sa ai mutum bulala su sa a daki mutum su sa a kashe mutum amma kuma suna bin zalla suna kuma tare da su ba su taɓa su tawaye ba saboda mazala ya musu wasiki cewa su yi haƙuri da abin da zai faru har sai an je gaban Allah ko? ya ce ina miki wa yi kafin da musulmi na bilka ba'iri daga cikin siffar kawari zawa ta gaba shine suna kafirta musulmi idan ya gata alkaba'ir kaba'ir shine zunubin da yake da kai tsaye Allah ya fi magana akan tsinuwa akan meyi ko manzon Allah ya tsine wa meyi ko an ce meyi abu kaza ba zai shiga aljanna ba ko kuma a ce meyin kaza dan wuta ne ko kuma wannan saban an masa doka cewa duk wanda ya kaza za a mar hukunci kaza haddi kenan ko da zama kaba'ir zunub to a gurin su duk wanda ya kaba'ira a cikin musulmi kawai ya fita musulunci me yasa ya sha giya tunda ya sha giya ya kafirta saboda mai kafirta ai Allah ce kar a sha giya to tunda ya sha ya karanta Qur'ani karanta Qur'ani kuma kafiri ne kawai yake ne saka shi haka suke duk wani sabo a gurin su kawai su kafirci kuma yasa karshe za su waye gari suna kashe kansu da kansu saboda ai kai ba masumi bane ai kai da kake tutiyar kai ne shugaban tafiyar kai ma za ka yi abin da su kuma su ga to ai kai ma ka fita a layi sai su masa harbe ka shikenan ta musiba Allah ka tsare imanin ya ce lati duna shirki zunubin da bai kai shirka ba ko fa mazhabahum ko nani yatakawwanu min shay'ani to aslin mazhabasu aqidarsu ta kasa kashi biyu ne ta hada abu guda biyu ne al-awwalu abu na farko al-khuruj ala wulatul umuri amlatul amri muslimina na farko shine sifarsu ta waye wa shugaba na musulunci wa shaqqu asad da'a da kuma kokarin raba kan musulmi khawarijawa dini suke a tafiye su ba za su yi tafi akan shugaba na daula ba sai sun ce ya kafirta ya zama dagutu Allah ya cikar ai kaza kaga dai karshen bala'i a ce maka sai dana aliyu mutum ya ce ya kafirta kaga ai zafin shi ya wuce hankali ko sai dana aliyu fa da matsayinsa da darajarsa a gun manzon Allah da kimar da Allah ya bashi amma suka ce ya zama kafiri to ne siffar kawarijawa duk shugaba a gunsu sai sun ce shi kafiri ne sun kokarin a kashe shi kuma za su raba kan musulmi a yi tawaye shi ne babban aikinsu ya ce wal'akar abu kuma na biyu shi ne ta kafirul murtakibul kaba'ir suna kafata duk wanda ya kata wani zunubi wanda yake duna shirki da kai shirka ba kaba'ira kenan wa ya hakumuna ala zina ala zani bi annahu kafiru sai su ce duk wanda ya yi zina ya kafirta a kashe shi an kuma Allah ba haka yake ba idan saurayi ne bai taɓa yin aure ba in yi zina aka kama shi da shaidu guda hudu kowanne ya tabbatar ya ganshi yana yin zina daidai da daidai yadda ake zina ya ganshi sai amur budala guda nawa ɗari kuma ɗaure shi a prison shekara ɗaya ko in kuma ya taɓa yin aure aka kama shi da red handed ya tabbata an kama shi kuma shaidun fa da musulunci kai ka ɗauka ma sai ka kamar ma Allah ba su kama mai zinan ne kawai tun da za su samu mutum har mutum kudi su ga mutum daban-daban da lokaci daban-daban yana yanzu yana da wahala sai dai in shi da kansu ya zo ya iya tirafi shi sa hatta zamanin manzan Allah an yi haddin masu zina amma babu wanda aka taba kama shi kawai su imaninsu ne ya kai ya kawo mutum ya zo ci manzan Allah shi ya yi zina a haddi kawai kaga da ya yi shuru ya tuba shi kenan fa amma saboda karfin imaninsu ya san fa mai za'amar kisa ne in ya taɓa yin aure amma zai ce amar don a tsarkake shi a gaban Allah babu laifi a tarihin duniya ba taɓa samun wanda ba sai sahabi ba a gan shi ba ya yi abu amma ya zo ce ya yi manzan lamar kau da kai ya ce ko ya sha kayan maye ne ce a hankali na ƙar ɗau ina sane to kaga wanda sai sahabi ke imanin ya ƙarfe sai ne mata mai ciki ai ta mata ya fita kanta ai ita ma ta fi da kanta ai ai ganin ciki a jikin mace ba ta da aure ba bane alamun ta izina ta yi in fadi ya kamata fa in wani kwaya wani ba ta mutum mafi yake amfani da ita hmm duk ba ana samu ba ai kai wala da mata haddi ba ai kawai da an ga wata mace ba ta da aure ba zauna kuma ga ciki a ce daula ta ta musulunci ai ba za a ja mata haddi ba sai an yi bincike na gaske har a gano me ya faru ta samu juna fa hadi aka ta mata kuma aka mata abin nan abin ake cewa barazana in kika faɗa za a kashe ki sai bata faɗa ba ciki ya bayyana yanzu an ga ciki aka matsa bincike ta faɗa aka yi bincike kuma aka gano aka ta fita a wani adda yake sa mata na kawar da hankali ko tana ta yi bacci na fitar hankali ya zuyi abin da ya gida ma da ita sai a samu juna da ita haka ba laifin ta bane shi yasa zina tana da wahalar sha'ani a ce an kama mutum da ita ba sai dai mutum itirafi ya zo da kansa ko an samu wani sabi da zo cewa ya zo ce shi ya yi zinar aka ce aje amar haddi ya yi taɓa yin aure aje a jefe shi ana jifinsa sai fita a guje da zafin dutse don a zamanin su ba ya birnin mutum za a yi ba tsayawa kawai zai haka tsabar imani a wannan duk maganganun malaman mazhabobi da bayan su a a na manzon Allah ba abin da kowa ba a tsaye ya tsaya yana tsaye ana jifinsa da zafin ya ishe sai fita a guje sai suka bishi aka ta gaba da jifa wani ya make ya faɗi shi ne ya mutu bayan an daga ga mazala ai ga abin da ya faru ce to da ya gudu me sa ba ku bar shi ba dan me sa ba ku rabu da shi ba ko ka sani ko zai dawo ya ce shi ba nan yayi ba ma so yake a gwada mar radamin yaji ko ba zai ba hagan amma sahabi imanin sa ya kai ya kawo ya wuce hankali dan adam yasa harkar shafi sai da ka sa imani kai ma kawai ka rabu da su sun fi karfin mutum abin sun da daban ne saboda sun samu cajin imani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fata an gane to amma in mutum ya zo yi tirafi to shikenan sai a masa haddi amma ba ka ba galibi a sai a kawo mutum takanas a ganshi lokaci mutum hudu zo ɗaya bayan ɗaya yana da wahalar gaske don aka ce ko da uku sun ganshi sun ce sun tabbatar sun ganshi kamar yadda ake saka matsayin kwalli a cikin tandun kwalli haka na ganye da shi da wance sai na hudu da ya zo sai ce a shi di ya ganta kawai tsirara gaba daya sun rungumu juna amma shi bai ga wancan alakar cewa kamar sun matsayin kwalli a cikin tandun kwalli ba to sai a zane su ma uku sun yi marƙasa fikin to ai ba su kai hudu ba Allah ce aka guda hudu saboda a nuna maka mutuncin musulmi a gun Allah yana ba ga mun yana zina ba haya gaga za kai ba ka rufa mara asiri kamar nasiha daga kai sai shi kuma da kare zai labarin agun kowa ba za ka ga ya daina shi kenan kalas Allah ka tsare imanin to so a gurin su suka ce duk wanda ya zina ya fita a musulunci kuma ya su kashe shi wa ala sari'u kuma haka wanda yayi sata suka ce shi ma sai su kashe shi fa innahu kafiru suka ce kafiri ne su haka suke wa ala al riba kuma wanda yake cin riba ma a gurin su su ma suka ce masa me kafiri ne bi annahu kafiru yace haza mazhabul khawarij to wannan shine aqidar khawarijawa suna kafirta musulmi in yi aka ta sabo yanzu a gurin kawari idan ka zo kai sallah haka hannunka sake sai su ka gafarta ma ai annabi ya ce ai haka to dan me ka kin kama kirji to ka kada ta hadisin annabi ka zama kafiri shike nan zai harbe ka Allah ka tsare imani saboda zafi ne da su babu kuma ilimi na fahimtar addini amma akwai san addini da kuma kishin addini daga cikin siffarsa da manzo Allah faɗa yace ku sahabbai sai kun rena sallar ku in kun ga suna sallah sai kun rena karatun Qur'anin ku ku in kun ga suna karatun Qur'ani saboda zafin kishin addinin su yace amma duk da haka suna fita a musulunci ba su taba ko ba su da ko ba musulunci ba sun fita a musulunci sun kafirta su wasu ne eh siffarsu ya faɗa saboda sanda yake raye wani mutum guda ɗaya zulkoye sala an zo an yi rabo na ƙasar ganima ta ce manzan Allah ƙa'idil ya muhammad ya ce manzan Allah ka yi adalci manzan da rabar na ka yi ba ka adalci ba manzan Allah ga haka ba manzan Allah ce wai haka kai tanka idan ni ban yi adalci ba tuwa da adalci a duniya umar ya ce manzan Allah a sare mar wuya ne ya ce ka rabu da shi wannan da kake ganinsa a cikin zuri'arsa masu aƙidarsa masu manufarsa za a samu sai faɗi safar kawari zawa ta su ne kuma waɗannan haka tsabar zafin kishin addini babu ilimi har da ganin cewa hatta manzan Allah bai adalci ba gurinsa da kuma wanda yake da wani ƙudurin waye ba ta gafarta ba duniya kisa kawari zan cikin Allah kaɗa da imanin yana shi addini ba wai zafin san addini bane fa addini fa a neman ilimin addini na gaskiya akan sunna shine asalin sanin addini ka san abin da Allah yake so da abin da baya so abin da manzon Allah ya faɗa da abin da ya hana shine addini amma cewa ina son addini ina kishin addini to ba kuma yake nuna cewa fa dangi da dai ba fa domin zaka je kai abin da kuma addinin ma ya hana yin sa saboda zafin kishin da kake da shi alhali kuma ba kai da hujja kawai kana yi abinka ne kai ma haka Allah ka tsare imanin to wannan shine mazhabar ko kuma aqida ta karaza wa huwa mazhabul gulu su ma shine mazhabi ne ko kudiri ne na gulu zurfafawa wa tashaddud da kuma tsanantawa wal iyadu billah Allah ubangiji tsare imanin yace wa yako nani wa yahmiluna saifa alal muslimina kuma suna gaba tabbatar da yaki akan musulmi duk da suke a tarihin duniya ba sa yaki da kafirai su kawarizawa kai dai su yaki da musulmi na fata an gane ba zai tafi yaƙi da arna ba tuburan fa sai dai musulmi ‘yan uwansa sai ta kuma su sun kafirta su kuma zai kashe su ko ba ka ba an ba ka ba ta lokacin mutum yana sallah daga cin babbar alamar musulmi ne sallah to kuma ka zo ka kashe shi kashe shi kafiri ne to waya musulmi a gunka ta an samu matsala ke suna yin yaƙi akan musulmi qala sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa yuqatilu ahlul iman su kawarijawa sifasu shine suna yaƙar masu imani ne waye da qula ahlul ausan suna kuma ƙale masu bautar gumaka kawarijawa kenan zai yaƙi musulmi ɗan uwansa amma ga arna masu cewa Allah uku ne ba ruwan hidisu su kuma kaga wani sabon shi abu kuma kenan Allah ka tsare imanin eh yace ko ma uhida fil tarikh anal qawarija qatul kuffar yace ba taba nakaltowa a tarihi ba tarihin musulunci a ce ga wani zamani da khawarijawa suka yaki da arna ba taba samu ba sai dai khawarijawa su yaki da musulmi kaga farkon fitowar sa shine suka yaki da wa sayyidina aliyu suka ce kafiri ne sayyidina aliyu ba suka yaki na musifa ya karkashe mutane aka kashe su sosai aka taho da gawawakinsu da aka tsire kawunansu tabi suke mana suka cewa kai mun gode Allah Allah ya hutar da mu daga sharrinsu da zale ce a a ai waɗannan manzon Allah ya faɗa mana cewa za su fito idan aka yaƙe su aka gama da su suka lafa kuma shikenan sai bayan wani su lokaci kuma sai su ƙara bullowa kamar da kahon ke fitowa jikin dabba su ma a gama da su su ƙara lafawa kuma su ƙara ɓullowa ya ce har a ƙarshe a cikinsu dujal zai bayyana dujal da kake ji a cikin kawarizawa zai bayyana masu haƙidar kawarizanci shi ne zafin addini babu kuma ilimin addini allah ka tsare imanin ya ce ƙatul farko ƙasɗun ya ce wa inna ma ƙasula al-mu'minuna kawai suna yaƙar mu'mine ne kaɗai da'iman wa abada dimin da'imin suna yakar musulmi ne ba sa yakar kafirai to wannan ma siffa ce ta cewa wannan abun kawarizanci ne in gaggawa sun bayyana suna kirarin jihadi amma su ta kashewa musulmi to kawarizawa ne mai da madar jihadi sai tafi ne yi jihadi suwa da arna amma musulmi da yake bukata ka karantar da shi kawai addini tunda ai musulmi ne ai yasa haka za tare musulunci na Najeriya sai a ce me Shehu Usman me mujaddidi ai san da yazo ma akwai musulunci a kasar amma me yayi jaddada shi yayi ya fito da shi a ƙarin manzon Allah karantar da mutane kuma kafin ai jihadi ma me akai karantarwa akai tai karantar da al'umma da wallafe wallafe tura malamai gari kaza tura haka aka rika yin da'awa tukunna har aka kai jihadi amma su babu babu karantarwa sai da kawai kisa sai kisa sai kisa Allah ka tsare imanu ko yace qala al muallif rahimahullahu faman qaddama ababakar wa umar wa usmana wa aliyan ala jami' al ashabi sallama wa lam yatakallam fil baqin illa bikairin ko wada'a lahum faqad karza min at-tashayyi awwalihi wa akhiri albarbahari Allah kara masa rahama yake cewa duk wanda kaga yana gabatar yana fifita sayyidina ababakarin da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali wayannan sahabbai masu daraja guda hudun nan ya dauke su da kima da daraja akan sauran sahabbai kuma sauran guntun ba zagin su yayi ba ya mutunta su ya kimanta su amma dai ya ce mafifitan sahabbai su ne sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina aliyu kaga wannan ai bai kuma kushe sauran ba ya yabe su ya ba su kima su to dole kaga yaya haka sauran sabon kuma ulam takallam ko ala fil baqi illa bi kari bai yi magana ta suka game da sauran sahabbai ba wada'a lahum yana musu ma addu'a ta alkhairi to faqad karza min at-tashayyi to wannan ba dan shi'a bane awwalihi wa akhiri farkon sa da karshen sa domin aqidar shi'a shine sun fibi sadana aliyu akan dukkan sahabbai kuma ma suka ce sauran ragowar ba ma fifiko ba dukkan su ma arna ne har ma me suna zagin manya-manyan masu habban suna la'antarsu da safe da kuma la'asar kaga wadda an shiga bala'i ke to sai kuwa sai sun yi la'ana da tsinuwa game da manyan sahabban nan da kuma ƴaƴayensu mata wanda su ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai sun zage su tsine musu akwai bangare da a cikin shi'a su kuma a'a ba wai suna abin nan bane sun yarda ta da ba bakare da darajarsa da kimarsa ba ha zaginsa amma a gurinsu su kuma sai da na ali ya fi shi komai da komai daga kuskure ya gun waɗansu an shiyar kala-kala ce ita ma ita ma kala-kala ce ba iri ɗaya wacce ya ce ƙauluhu فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على تدلية أصحاب رسول الله ولم تكلل في الباقين إلا بكير ودعا لهم يتي هذا مذهب أهل السنة دو أنك جينا في بيتا سيدنا أبا بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي kuma sauran sahabban baya kiransu baya cin zarafinsu sai dai musu addu'a ya mutunta su to wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa yace khilafal ko lishi'a sabanin shi'a wa ahlus sunnati su ahlus sunna wal jamaa yuqaddimuna ababakar suna gabatar a cikin sahabbai gaba daya sai a farsa waye number 1 a cikin sahabbai shine ababakar kuma wani ikon Allah yake Allah shine Allah ko duk a cikin sahabbai babu wanda Allah ya kira shi cewa shi sahabin manzon Allah ne a Qur'ani sai za Babakar ne sauran sahabban gabaki daya sun ci amfanin sunan da Allah ba Babakar ne ake ce musu sahabbai ko haka Allah ya ce ai illa tansuru faqad sarahu Allah idza ka zalu zakafaru ko thaniya thnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana haga Allah shi kaɗai kira cewa shi sahabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk taron sahabbai zai muna karanta cikin nabiyur rahama hatta qurayshawa kafire masu yaki da manzon Allah sun yadda ba mutul number 1 mafi kusa da manzon Allah kamar wa sada babakar da aka gama yakin uhudu an yi yaki an kashe sahabbai kusan mutum 70 an jiyo mutane da yawa rauni har da manzon Allah a ciki manzala ya ta aka hau saman dutse aka dan zauna saboda a dauki wanda suka ji rauni a babba su maguna da sauransu magunguna sai wasu san ya daga murya yace afikum muhammadan muhammadu ko da ransa manzala ce kar ku bashi amsa ku shiru yace bi afikum ibnu abi quhafa yani abubakar ina abubakar yake yace kar ku bashi amsa afikum umar bin khattab ina umar yana garinsa ita karku ba shi amsa da ya zama a bada amsa ba sai ya yi murna ya ji daɗi ya ji murna ya jinjina wa allolinsu gumakansu ya ce lannan uzza wala uzza lakum mu ne muke da gunkin uzza ba ku da uzza ya sa taimake ma kanku to haka yanzu an shigo kurimin ubangiji an taɓa allah domin shirka aka faɗa da mazala sai ana yi tattaku ba shi amsa murcin me za mu ci ya manzan Allah ya ce ka ce masa Allahu maulana wala maula lahu ai shi balarabe ne Abu Sufyan ya san me kalmar maula ai gunki bai zama maulanka ba tunda gunki kake masa hidima gunki kai zaka mar komai da komai kai zaka zo ka wanke shi ka samu shi mai gadi kamar fenti ka samar da maki da gazal kamar dan indiya da sauransu haka suke ku kawo abinci ku ajiye ba ci yake ba sai a ce an ba masu kula da shi su cinye a kawo sadaka duk abai masu kula da shi amma ya san me ake nufi da maula Allah shine majibincin lamarinmu ku ba ku da majibincin lamarin ya san abin da ake fara eh sosai kuwa sosai kuwa sosai kuwa to haka sai aka ba shi amsa suka ce me yake nufi da wannan maganar shine hatta su sun san cewa wayannan mutum uku su ne jigon musulunci haka da haka da yake dauka cewa kamar sun mutu su ukun nan sai gane cewa yanzu an gama da musulunci in har a ce manzon Allah baya nan sadana abubakar baya nan umar baya nan to su a ganin su ba musulunci to sai Allah maza ce Umar ka bashi amsa to dai bashi amsa sai ta kuma Allah ya ƙara bakanta ranka duk wanda ka ambata da ransu ga su sai ka mutu ko aga sai murya ta koma cikin kenan haga hatta an rasan da cewa bayan manzon Allah wane ne number 1 Abubakar sannan wa sannan Umar haka Allah ya jira abu kuma a bisa ni'ima ta ubangiji sai Allah ya kaddara da manzon Allah ya rasu waye zama kalifan sa da Abubakar sai wa kuma sai Umar sai wa sai Usman sai wa sai Ali da manzon Allah ya rasu aka binne Sha'ina a cikin ɗakin matarsa na Aisha sai kuma ya rasu sai da Abubakar aka binne Sha'ina a ɗakin da manzon Allah yake sai kuma ya rasu umar ma ya rasu aka bude sha'ida ɗakin da manzan Allah yake ga su a rasu uku saboda dama duk inda manzan Allah yake kawo maganganu saka ji ya ce kharastu ana wa abubakar wa umar zahabtu ana wa abubakar wa umar dakaltu ana haka yake duk abubuwan labarinsa ko ana zaune da sahabbai ke cewa ya ba su labari wani abu da zai faru na mamaki ya ce makiyayi yana cikin kiwonsa sai ga wani kura ko kyarkeci ko zaki ya kawo bara da ɗauki ɗaya daga cikin dabobinsa ya kama ɗaya makiyayin ya bi shi da gudu da sanda ya jake shi ya saki dabbar sai kuma kuren ta zuwa ta sai masa to me ya kake ta da hankalinka idan da kuma aka waye gari ba wani makiyayi a duniya sai ni ya za ka yi da su inji dabbar kurar ta faɗa ko kyarkacin ya faɗa sabi suka ce subhanallah suka yi mamaki kura ta yi magana manzala ya ce amantu bihi ana wa abubakar wa umar wannan abin da na faɗa muku ni na yi imani ya faru ko zai faru bayan ni abubakar ma ya yi imani da haka umar ma ya yi imani ko su ba sa gurin shaga ya tabbatar maka da matsayinsu a gun manzan Allah ina fata kuna ganewa ba ga hatta arna sun yadda cewa bayan manzan Allah waye number one person shine sadana babakar sai saka ta abubuwa da dama da yawa da yawa da yake ishara cewa waye zai gaji manzon Allah da bai da lafiya zo da suwa aka ce ayi sallah ko da Aisha ta yi dabara ga ta a zaune ga Nana Hafsa suna zaune a daki daya manzon Allah yana rashin lafiya yace an yi kiran sallah manzon ba zai fita ba yace muru ababakarin fal yusalli bin nas kai ku je ku ci abubakarin mutane sallah ga Nana Aisha gana na hafsa aisha sai wani abu na dabara kace ya manzan Allah abubakar mutum ne mai rauni in ya tsaya a gurinka kuka zai ta yi ba za a ji karatun sallarsa ba ka ce umar ya yi mana ya ce muru a babakarin falishin libin nan ce ka ce abubakar ya sallarsa yadda suka yi so uku ita kuma ta yi suka ce malamai don ta nuna wa hafsa matsayin babanta a gun manzan Allah ka gane amma ka kalla abu a zahiri don baka samu hikimar rayuwa ba sai ka dauka kamar tsabar tana so ta fifita ma Umar din akan babanta ne tace amma zalla sa Umar yayi mana ko bai bane ita ko ta ji mai Hafsa ta ji dadi an fi san babana ma babanta an ce amma tace babana babu a he wani hila akai dan an nuna mata matsayin wa babakar yace ku ce Abubakar yayi sallah ko kuma ga aka zo aka taru za a sa wani sallah zai ce a duk mutane sun ce ba abubakar ba ne zai sallah kuma Allah ya ƙi yadda shi zai sallah dole shi za a ji a nemi shi zai sallah kuma haka aka ji aka sama kawai gari kuma ce su kake ganin ba su da kima ko kuma bala'i ma cin addinin ka Allah ka tsare imanin kisa cin addini ce akwai kunci za ga mai yana cin kunci ko da yaushe musamman in mai ilimi ne amma dan awamun nasu zai kamar afuwa kamar addu'a Allah sa ya gane zai fitan Allah da wata rana ina fata an gane amma duk akwai kunci a cikin tafiyar su to ina miki ya ce to haka haka Allah shirya ya ce ya shirya su ababakarin sun ma'umar sun ma'usman sun ma'aliyu haka Allah tsara su wa shi'a ya ƙuluna su kuma suke cewa in shi'a aliyun ko huwal khalifa suka ce a'a aliyu ta zama khalifa ba'adar rasuli bayan manzan Allah to khilafatu salasa suka ce khalifancin mutane ukun nan kafin aliyu to ba'ilatun a gurin shi'a suka ce su ba su ma da ita ba yanzu ka ce wa ɗan shi'a imamiyya wane ne farkon kalifan mazana zai taimaka aliyu domin su wayancan ukun da suka abunsa shi bai ma yadda da su ba bai yi iman da su ba ba ruwan da su a kowane koda aikin hajji suka da su masu ilimin taɗin da gaske baya shiga masallacin manzan Allah don wai kar ma ya je kusa da kabarinsa da abubakar da umar to kuma dama haka Allah yake abinsa in zai ɗaga darajar mutum sai ya ɗaura mutum maki bayan ya mutu ko kaga ya mutu ai ba san bai ake lada ko amma na ta zagin sa ana ƙara mar matsayi a gun Allah domin kai da ka zage shi ko ka tafi lahira sai a ɗebi sallar ka sai a bashi kaga shi ya ƙara daraja ke so haka Allah ke sha'anin sa wai ko nani eh wai kafiruna ababakar wa umar kuma su shi'a imamiya suna kafirta ta da ababakarin da kuma umar kaga wannan ba karamin bala'i bace yace qauluhu wala mutakallim fil baqin ai min ashabi rasul sallama illa bi khair cewar da yayi shi mutumin da ya yadda ya gabatar sadana babakarin da umar da usman da ali radiyallahu anhum ajma'in to kuma sauran sahabban baya su kasu baya zagin su sai dai yabe su da alkhairi ko nayi wasana'un alaihim sai da yabe su wada'a lahu ya musu addu'a ko ina ne badala an yal'anuhum sabanin a ce zagin su yake to shi ba zagin su yake ba addu'a yake musu rahama yake nema musu yaddar Allah yake nema musu kama mai eh kama ta'alam ashi'a kamar da su sha suke la'antar sauran sahabbai au yusabbu eh ako yasubbuhum ko kuma su zage su kamar fa albadun nasu kamar sauran mutane suke sai su zage su haddi kai tsaye zai kama sunan sabi zage shi haka na addini ne na ma rashin kunya kenan a ƙa'idar shari'a ko ƙa'idar ma misali tarbiyya ta rayuwa ai kowanne ya fika ne ba za ka zage shi ba bare mu addinin manzala ma ya hana maka zagi mutumin da ya girme maka ko da ba musulmi bane ko kai mutunta shi ka bashi matsayinsa kawai sauran abin shi ne da kafirta kuma shi da Allahnsa kawai shikenan amma ka bashi kima sai tafi da kansa shikenan ko ne lafiya in ba addini ya soka ba tunda zaka ba da nuna kariya ga addinin ka amma haka kawai ka zage ka tuce shi dan shi arne ne wani musulunci ya hana ba a yi musulunci manzo Allah ya hana wannan abu yace fa'alahu ba'dun nas ko yace ina ne yazummu ba'd sahaba suna zargin wasu daga cikin sahabbai aw ta kallon fi sahaba ko kuma suna zagi ko suka na sahabbai ma annal wajiba al agas tare da cewa abin da yake wajibi akan musulmi shine agasin haka ma'ana ka yabi sahabi ka masa addu'a ta gari daga nan sai ka shiru kanka abin da ya faru na tarihi da kake ji game da aka baka labari ka binta gani menene gaskiyar labarin sannan kuma kai me Allah daura ma game da mu'amala da su shikenan ko sai ka bar ka huta lafiya ko ya ce alwajiba a sanawa alaihi abinda yake wajibi shi ne a yabi sahabin manzan Allah wa yamdahuhum a yabe su a kan ba masu mana a faɗin abu na gaskiya game da su wa adamu da kuli fi haƙihim kuma ka hana ka shiga cikin haƙinsu ka yi zagi ko cin mutunci ko suka ko ƙasƙantarwa ko na yi wa ka iya ahadi ko kuma ka yi magana akan cewa ai wani ya yi laifi kaza zai misali mun yi magana kan cewa ga wancan ya zo an ya zo ya ce ya yi zina a masa haddi to yanzu wanda baya son sahabi sai ga ɗauki wannan kafar kai ce ga shi nan mazina ta yi haka dai faɗa tare da cewa fa ba fa kama shi aka yi ba tsantsar imani ne ga cewa shi bari ya zo a mara haddin da Allah ya faɗa ba fa kama shi aka yi ba a gano ayabin aibin mutum da ai yasa hadisin ga midiya wata mata ce wata ce manzan Allah ya manzan Allah haga cikin nan a jikina na zina ne zala ya ce kawai da kansa mana baya son magana ta ƙara zagayowa ta faɗa ya ce wannan mata ta daga daga da hankalinta ta to shi kenan ki je in take aihu sai ki zo ki tana da a mata haddi kenan sai ta fita aihu ta dawo ya take da yakin yaye dan ta tafi sai da ta yaye dan har ta dama da wani abinci a hannun yaron kamar gurasa ko wani yana ci da kafa sai ta tafi sa haka kenan ina cin abinci ita me take so a mata haddin da Allah ya faɗa a mata saboda ne imani suka ce malamai da a lokacin da zai fita aihu ta tafi ta tafi wani wuta tuba Allah ya karba shi ke nan ta kare sun dawo ba kama ta kai baye amma saboda imani ta dawo a shi ke nan a a jefe ta aka jefe ta tafi aka ta zama ta sallah kuma da ta haba manzan Allah ta yi zinan kuma kuma ta sallah ya ce kai ya umar wannan matar ba ta yi wani irin tuba da inda za a raba dukkan mutanen madina da tuban ya ishe su ita kadai manzo Allah ya sallah da kansa saboda imaninta da ba mai kin sahabi ta to gashi nan suna zina to gashi nan sun yi kaza sai ka sai fada bude aibatawa gane su to wannan dabi'a ta shi an ci ina fata an gane su sahabbai ba su ne asalin practical askan na musulunci gaba kida da su ne aka practical shari'ar ma duk wani abu da Allah ya fada na ayi ko kuma kar ayi akan zaka fara gwadawa ina fata an gane kesa in suka yi abar kuskure to da dama ma kuskuren ke jawo a gane ma kimarsu ko da aka tafi yakin uhudu ba sun gudu ba da yawa daga cikin su amma mai Allah faɗa game da su yace wala qad azal kuma ne azalhum sha'an bi ba'di ma kasabu wala qad afallahu anhu sun gudu gudu a yaki kuma menene kaba'ira ne to Allah ya faɗa cewa wannan abin ya faru ne saboda sun yi wani sako na barin maganar manzon Allah kwaye da suke a can saman dutsen nan wannan kuma laifi ne to amma fa wala qadi afallahu anhum Allah ya yafe musu to haka to garma da kalifin ba ko ba shi bane sun yi laifi Allah da yake an yi laifin shi ta kuma ya yafe to kuma kai me zaka ciki kaje da kanka kawai yanzu kai ka samu kaga ya zaka ji gaban Allah Allah ya karbi tubanka shine babban aiki da kan kowa cikin mu ko to wannan shine sahabi kenan yasa duk mai magana akan kuskuren sahabi yana aibatawa yana yayatawa to alamu ne na shi'a ya ce li'annan laharadiya anuhun saboda su sahabbai Allah ya yarda da su wa madahahum ya yabe su fil ayatul kathira a ayoyi da yawa war rasulu sallallahu madahahum manzon Allah ya yabe su wa radiya anuhum ya yarda da su walade ta kallama fi sahaba wanda yake suka game da sahabbai aw fi ahadin minhum ko ɗaya daga cikin su yakun min ahli dalali to dan bata ne yana cikin kungiyar bata din mai sukan sahabi ya zage shi ko ya aibata shi ko kaskantar da shi to alamu da cewa batacce ne wa yakunu mukhalifan lillahi wa rasulihi kuma ya waye gari ya saba wa Allah da manzansa fi haqqi sahaba dangane da haƙƙin sahabbai saboda Allah ya yabe su ya ce dukansu ya yarda da su ko kuma ya yafe musu shi yasa zaka samu sahabi ya aika wasiƙa za ta fatafa makka ya tura ƙurashawa ga munan da rindina mutum dubu goma za a kawo hari ina kirta da san kuma tafiyan nan za a zo ranka za ga watan kaza kamar dai makamancin haka Allah tura manzo Allah a gaya masa ya je guri kaza akwai mace an ba ta wasiƙa ta kai wa ƙurashawa a karɓo yace ina aliyu ina wade ku je guri kaza za ku samu wata mace ku dauko su a gurin ta ana zuwa ga matar tunda maganar manzon Allah ce ce mata kawo wasiƙa ta ce wasiƙar mi ce an ce akwai wasiƙa a hannun ki kawo ta ce ni babu komai a hannuna ko ta ce manzon Allah ya ce akwai wasiƙa ko ki fito da kuma fil ko aikata kata da ke kawai yanzu ba tare ta ce to kiran kudan ban kuri dan juya can suka juya kai ta kuncin ta cire gashin kanta ta cire dan kwalinta ko ka ce hijabinta ta warware gashin kanta ta turo wasiƙa cikin gashin kanta haka ga ta tsammanin a tafci wasiƙa cikin gashi ta ba su suka ga manzon Allah ana budewa sahabi wani dan wani ga sam din sa yayi ya ga kureshawa wanda wannan a dokar duniya tun daga zamanin har yau cin amanar ƙasa ne bai hukuncin ta kisa ne na ta kira shi ya zo shi ya ce me ya sa ka yi haka me ya sa ka tura abin nan sirrinmu zuwa ƙureshawa ya ce wallahi ya manzan Allah Allah ya sani imani na na nan daram daƙan ban canja imani na ba dukkanmu nan da muka zo mu hijira akwai danginsu a maka ni ba ni da sauran dangi a maka kuma akwai ‘ya'yana an riƙe su an hana su dawowa gurina sannan akwai dukiyoyi na a maka ƙuresha sun kame to na tura musu wannan ne na san cewa Allah zai taimake ka kansu amma abu da sani musu haka su tausaya su take min ƴaƴana da dukiyata shine kawai da sani haka Umar ya ce ya manzon Allah wannan munafiki ne a fille masa wuya mana yace da'ahu ya Umar ka rabu da shi baka san ya jakin badar ba baka san abin da Allah ya faɗa game da wani jakin badar ba yace if alu ma shitu bani kada ka farto lakum kaga faruwar wannan laifin shi ya tabbatar shi ya jawo manzo Allah ya faɗi ma wannan darajar ta mutanen badar din kaga to ai a bangare guda laifin malama daraja kenan yace ka rabu da shi ya ji yakin badar kuma Allah ya ce duk wanda ya tafi badar ya aikata duk abin da ya ga dama an riga an gafarta masa ragan da wannan mai munafurci a zuciya sai ya fake da irin wani zage sahabi amma ga a gurin ahalin sunna wannan daraja ce ma mai kyau tunda laifin ne sa aka faɗi ma kimar tasu aka faɗi ma darajar tasu kuma zana tabbatar cewa abin da ya faɗa gaskiya ne imaninsa gaske ne yana nan saboda ka cigaba da rayuwarsa ya samu daraja makiyar tun yanzu annabi ya tabbatar da imaninsa to wajen su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mutum dole sai ya tashi ya yi karatu don ya kare aqidarsa kare zai shiga cikin bala'i ba tare da ya sani ba Allah ka tsare imanin ya ce fala duzu ko haka ne ko wala juzu abadan ad-dukul fi haqqi sahaba baya halatta har abada mutun ya ce ta haddin sahabi ya zage shi ko mutuncin sa la fi afradihim daidaikun su wala fi jama'atihim ko kuma dukkanin su a dunkule haramun ne ka aibata sahabi shi kadai ko su duka kasan wani zai shi sahabi wane ya faɗi laifinsa kadai amma sauran ya da su ko kuma ce a dukkaninsu to duka haramun ne in dai sahabi ne to haram ne ka aibata shi ko ka zage shi ko kuma ka kushe shi akwai ma inda zai ji har layin mutum ya zama kalayin kafirci in yi faɗi wata mummunar magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa bi khairin sai fa in zaka faɗa alheri game da su lima lahum min ko almizati ala al'umma saboda abin da suke da shi na wata mazaya wani fifiko wani daraja akan sauran al'umma yace fahum khairul quruni da farko da su ne mafi alkhairin mutanen da aka yi a duniya su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shaidar manzon Allah kurko yace mafi fitin karni zamanin da yafi kowanne alheri a duniya shine zamanin da na rayu a ciki to da su da shi da su ya rayu da sahabbai kuma suka yi imani da shi aka sun fi kowa zantowa alkhairi kenan wa afdalul quruni bi shahratihi sallallahu alaihi wasallama kuma sune suka fi kowane alƙarni zantowa mafi alkhairi saboda shaidar manzala da yake faɗa alaike cewa khairukum qarni yace mafi alkhairunku shine wanda ya rayu a cikin zamani na ya'ani alqanul ladhi fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya rayu a zamanin da manzala yake raye kaga wannan ku shine sahabi aiko duk wanda ya rayu kaga ta maka waye sahabi a ta'arifin malaman suna suka ce sahabi shine mutumin da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma makaho ne ma shi to ya ji maganar manzan Allah kowane Allah ma sun hada hannu da manzan Allah kuma ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi kuma ya mutu akan imaninsa wannan shine sahabi kai za ka samu waɗansu waɗanda sun musulunta amma ba su ga manzan Allah ba to ba ta musu sahabi kamar wa waisul karni yana raye a Yemen manzala yana Madina ya shiga musulunci amma bai zo ya ga manzon Allah ba har manzon Allah ya rasu haka ba ta masa sahabi najashi na kasar Habasha manzala ya ya samu labarin adalcin sa da kamalarsa ya tura sahabbai gurin sa sai shi dara ko kuma daga baya ba shi ya musulunta shi najashi kuma shi ma biya sadakin auren da manzon Allah yayi na Ramla binta Abi Sufyan da muka faɗa jiya din nan shi ya biya sadakin kuma ya manzo Allah kyautar kuyanga raihana da sauran waɗansu abubuwa kuma ya shiga musulunci a da ga manzon Allah ba haka baka ta masa sahabi ba to ashe daraja ce ba dan kankani ba ce sahabi shine ya ga manzon Allah ganin manzon Allah ba ne mai wanda bai da kima akwai abu da fi daraja ma a duniya ka ga manzon Allah da idan ka da gaskiyar ayal aini yayi murmushi a fuskar ka gani ya kira sunanka ko ko ya taba ma da shinka ku gaisa da shi ko mutum yi abu yi mur dariya ko ya jaduwa kama ka da lafiya ya taba kai ma addu'a wannan daraja sai ai ba kankanuwa bace kai sallah a bayan liman manzon Allah yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin ce amin akwai abin da ya fi daraja suka ce ba ma gajiya ba ma koshi da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda babu abu da fi daɗi a duniya ba to haka wanda Allah ya zaɓa su ga annabin shi su yi imani da shi ƙananan mutane ne ai na musamman ne su zaɓo su Allah ya yi su yi zamani da manzon Allah kuma su yi imani da shi sallallahu alaihi wasallam da haka dukkan suka ce musu radiyallahu anhum wa radu anhu shi yasa a duniyar sunna ba a cewa mutum radiyallahu anhu in ba sahabi ba in dai a sunna ne ba a faɗa kar wani ya zo maka tawili ta maka a ai larabci ne za a iya karanta wannan kawai da larabcinsa ba larabci muke magana ba qur'ani ake magana da kuma hadisin manzon Allah shi kuma anan ba zallan lugar ake shiga da shi ba abinda Allah ya faɗa kawai zaka tsaya kai komai larabcinka shi yasa manzon Allah faɗi magana sabai laraba sai manzon Allah me yake nufi da kaza sai kuma ƙara fassara musu haka laraba ne ai ina fata an gane so a duniyar sunna ba a ce mutum radiyallahu anhu ya sahabi saboda Allah ya faɗa cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idhi yubayyinaka kaza kaza ita faɗan ayoyi da yawa irin waɗannan Allah ya yarda da mu'minan nan da suka maka mubaya'a to su waye sahabban manzon Allah ke kuma gu da yawa gashi Allah ya faɗa cewa laqad taballahu alan nabi wal muhajirina wal ansar haka je haka je kashin ayoyin to duka sai ga cewa radiyallahu anhu wanda ba sahabi ba sai ka ce rahimahullahu shine duniyar sunna kenan amma ka duba wani kawai baki kirin da yake cewa radiyallahu anhu sai sai maka a wai ina masa fata ne da har ka shiga da shubha ka ce Allah masa rahama yawwa yawwa yace to kaga su sahabban nan fa fa hum khairul qurwalan ko ina miki eh to su ne mafificin alƙarni gaba da wale mutakallon filbaƙin ya ce bai yi magana na suka akan sauran sabai ba lafi afradihim a ɗaiɗaikunsu bai zage su ba bai aibata su ba wala fi ko majmu'ihim kuma a gabaki ɗayansu bai yi magana suka game da su ba illa bi kairin sai ta hanyar alkairi to wannan shine ahlus sunna in an faɗi sahabi ka ce radiyallahu anhu ko wani ya kama ka labari a mummurɗe na wani abu da ya aikata wanda ba daidai ba suka ce wannan ai tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum Allah ta kalage su kaje da kanka kawai yanzu kai su sun riga sun tafi ai sun gamu da duk wani abu da Allah ya musu alƙawari sun fara ganin alamunsa to kai yanda kaje da kanka kawai sai mu tsaya a nan ko da haka da haga aqida to ai mun kusa gama ma yace qauluhu ko la yi ne fere yace qauluhu fagar ka zafi tashayyu ko awwalihi wa akhirihi ai duk wanda ya faɗi wannan magana man qaddama al kulafa yace wanda ya gabatar da kalmofin nan guda hudu al arba ala ko ne ne al arba ko su guda hudun nan ala tartibihim abisa jerin duk wanda ya yadda da waɗannan kalmofin a jerin yace ya yadda sai da abubakar shi ne na farko sai dina umar sai dina usman sai dina aliyu haka allah bar su kuma ka zaka faɗe su to kai da wannan to babu alamun shi'a tare da kai kenan wanda ke da shi'a a ransa ko da shi'a sa ba ta zagin su bace to zai ce maka na farkon su sai dina aliyu sannan kaza sannan kaza sai canji tsarin ko da bai zage su ba to ga shi mana kuskure ne sai dina aliyu ce duk wanda aka kawo shi gabana ya fifita ni akan abubakar sai na mar bulala wallahi ya faɗi darajinsa da abubakar kala-kala ce shi ne kaza shi ne kaza na manzan Allah ya ci faɗin imaminsa darajinsa ya ta zaka duk wanda ya gabatar da cewa ni na fi su sai na masa hukunci ya ce wa asna ala albaƙi as-sahaba kuma yake yaban sauran sahabbai fa haza mazhabu ahli sunna to wannan ce aqidar ahli sunna wa fihi al-bara'atu min at-tashayyu'i kuma duk mai wannan kudiri to yayi bara'a ba shi babu shi'a babu shi'a babu shi na fata an gane kamar da baka bakin ciki a yanzu shine zaka samu saurayi shekarar 20 da amma bai san ma sunan su ba an kace su wane ne kulfa urashidin wallahi bai sani ba bai sani ba in ka ce faɗa maka su bai sani ba ka ce masa ka faɗa mini sunan ministocin manzan Allah guda hudu bai sani ba a jaraba ba wa ɗan dabara ake wani lokaci ai ka san abu na haɗin ɗan kwaskwari don a gaya ka fahimci abin ne amfani minista a gwamnati ba taimaka gwamnati da aikinta ba to su musa bayan da aikinsu su ma taimaka maza su yi isa da da'awa kenan aiki wallahi bai san su ba bari kuma ka ce masa su waye suka fi kowa a cikin sahabbai sani ba ga ya mutu sahabbai guda goma wallahi ta shiga abu ba zai iya faɗa ba kuma ya kai shekara talatin wallahi haka wannan ai ba ƙaramin bakin ciki ba ne ba kuma ƙaramin asara ba ce amma zai iya faɗa maka full squad na ƙungiyar ƙwallon ƙafa da yake sha'awa kuma galibi sunan ma na arna ne ba sunan da ya saba da shi ba ne amma duk ya san su ya san players ɗin suke wasa ya san masu cin benci ya san masu injuri ya san wanda za a cefanar ya san za a cefano to har ka saboda tsabar asara a dubu wani yana zaune a gashuwa baki kirin da yana fama da rayuwarsa na hamara cefane a ce masa wahi ne mai chelsea wai chelsea ƙungiyar ƙwallon kafa mata hici ka ji ƙarya to mai haɗin ka da ita suna samun kudi kana kira hawar talauci ko bai san da kai ba bai san ma kana yi ba na ruwan hima da kai amma ga sabon manzanka sabon annabinka faɗi sunan mutum guda goma a ciki mazala wata nan fito ce abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna aliyu filjanna talha filjanna zubair filjanna sa'ad filjanna ya fi mutum goma suwaye ga yawonsu wallan ka ce da dubu ɗari ka ce yanzu ka ce da tamari ko ka ce ga dubu ɗari ya faɗi son guda goma ɗan aljanna zan la ya faɗa wallahi za ka sha mamaki a ainihin ainihin kufa da ainihin ba za a ci a nan ai a nan za a ci mana nan masallaci ai za a ci a nan ko ko a nan ba za a sha kunya ne eh za a samu tsala ko a kulla kofar sanda ta ce to ba mai fita sai ya faɗa guda goma wasu kawai sun zo kenan amma ku da an ji kunya da yawa da an ji kunya da yawa la haula wala quwwata illa billah bare ka ce mutum ya faɗa maka matan manzon Allah guda nawa ne faɗi sunan su zaka san mamaki wallahi to wani irin asara ne wa ka fi kauna a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baka san sunan sahabbansa ba baka san sunan matansa ba kai to me kai kai to me kake addinin ma kaga akwai matsala kina kisa dole a nemi ilimin addini fa dole a nemi ilimin addini wallahi kuma ilimin yanzu ka san duk abin da shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san kusan komai game da manzan Allah saboda shine asalin kauna da kake masa idan kana son mutum ya gaba daga sada yanzu mai son arsenal din ai ya san komai nasa har zai ce maka kotuwa ne ma za a canja shi saboda yayi kaza kotuwa ne shi fara rike ta sai kotuwa ne sai kotuwa ne a zamanin wane shekara kaza mun ci la liga shekara kaza mun ci tuta wa kawai shirin haka ga shi na haka duk ya san komai game da abin da yake bukata amma manzanka da kake kauna kake fatan tashi karkashin tutarsa baka san komai game da shi ba ai wannan kagayi abin ta yara ko an yi asara ko Allah kiyaye ya sami ce karanta nabiyur rahama dan ka san waye manzon ka din ka san waye shi mun karanta rijalu ka san su waye sahabbai me aikin su ko kuma hayye musulunci ka tara yanka kana ba su tarihin sahabban manzon Allah ka ba su me tarihin manzon da gwagwarmayarsa yana da mata sunanta wance yarwa ne jikarwa ne ga ɗabi'unta ga halayenta ga kaza kaza duka wasu labari haka ya kamata amma musulmi ne kai kana son Allah kana son manzon Allah amma baka san kuma duk abin shafi manzon Allah Allah ka tsare imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah